بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan safa shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul isra'i wanda mun yi darasi guda biyar a cikinta ta kuma mu tashi darasi na shida aya ta saba'in da takwas aqimu salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wala rabu ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunna
من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Allah madaukakin sarki ce a cikin salata ka kai da sallah yi duloki sauki da zarar rana ta yi zawali shine tana barin tsakiyar sama musamman a yanzu za ka ga rana na yin zawadi ne sha biyu da mintuna ko minti goma sha hudu ko sha biyar to wannan shine lokacin sallah a cikin salata li duluji biyan ila ga cikin laili zuwa lokacin da dare ya fara shine da zarar rana ta fadi shi ma za ka shiga wata sallah karo na biyu wa qur'an al-fajr da kuma qur'an al-fajr malamin ka ce yi ce sallah asuba da kuma lokacin da alfajir ya kullo na gaskiya alfajir sadiq domin alfajir guda biyu ne alfajir fajran fajr sadiq wa fajr sadiq akwai na ƙarya akwai na gaskiya shi na ƙaryar shine wanda idan ya fito yana zuwa kamar shi da kanko wuciya ta kura wanda zai fito har shi ne kankani mafiya yawanci mazauna karkara iyayenmu na karkara suna gane alfajir da na karyar da na gaskiya wanda kuma yana gujewa da hakkin shi sai kuma a gaba shi na gaskiya ne to saboda haka Allah madaukakin sarki yake wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr lalle ita sallah azwa kana mashhudan ana halalta to nan wannan ayar wato ko shakka babu aya bi da malaman tafsiri da yawa suka yi magana akan cewa ta kunje lokutan sallah ita da akimi salata ka kai da sallah da julukin shamsi idan rana ta yi zawari idan rana ta yi zawari da zarar ta bi tsakiyar sama idan tana tsakiyar sama daidai wannan haramun ne ka yi sallah domin hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa lokuta uku haramun ne a yi sallah a cikin su kuma haramun ne abun ne mamu a daidai wannan lokacin shine lokaci na farko lokacin da rana take kokarin fitowa da tabi idan kai fara turo kan nan to haramun ne a yi sallah kuma haramun ne a binne mamaci a lokaci lokaci na biyu lokacin da rana ta tsaya daidai tsakiyar gaba shi ma ba a sallah ba kuma a binne mamaci a daidai wannan gaba tsakiyar rana ba a yi a nan ne za a iya jikiri ya mutu daidai wannan lokacin a kaga a ce to bayan azahar ko karfe ɗaya jama'a za mu yi jana'iza lokaci kaza to a nan ne ake jikiri amma ban da nan jikiri da gawa a ce ana jiran wasu za su zo daga Abuja ya mutu sai an jira da awa hudu wannan wannan ba tsarin musulunci bane amma haka ake yi ya da ganta sai in kaga ba ya mutu ba shi da kuɗi amma da kuɗi ne sai an jira ko kuma wanda za a jira din mai kuɗi ne shi ne ba da kuɗin zaman makoki wanda za a ci cin da ba a jira in ku haka sai ya ga shi zai zo ya ta faɗa kuma ba za a ci abincin ba to saboda haka wannan shi ne to shi za ka ga sai a rika kauce wa wannan ka'idodin to lokaci na biyu kenan lokaci na uku lokacin da rana za ta fadi idan ta zo kokarin da tana kokarin faduwa shi ma ba a kalla ba kuma abun ne mu duka wannan lokutan haramun ne a aiwatar da wayan abubuwan guda guda biyu da muka faɗa sallah da gonne ne mu duka sai an saba wa lokacin sannan za a yi lakin salata li duluki shamsi duluki shamsi shine kamar da malamin suka faɗa daidai lokacin da wato rana ta yi zawali a lokacin ana magana a zahar ne da la'asar saboda yan biyu ne ko da shi gari shi za a zama mafi amma sauki idan zai yi tafiya yana cikin gogocin tafiyarsa sallah ta kama shi a hanya zai iya haɗa a zahar da la'asar ya yi jamus da kaɗai zai kuma iya haɗa a zahar da la'asar ya yi jamus da ake a kidai a waje karshen lokacin wato a zahar farkon lokacin la'asar ya halatta ya haɗe sallolinsa wato raka biyu idan ya riga ya fara tafiya idan ba a gida ne to kaga babu da sai ayi biyu amma idan yana cikin ganjin tafiyar ko kuma ya je garin da zai sallar ta kawo shi yana da ikon yanzu karfe 1 da rabi ya sauke hada azab da azab ya koma ya kwanta domin asabar ki da azumi da azab ita tafiya wani yanki ne na azaba yana da wannan biyu ko kuma ya je ganjin sai ba zai tashi ba sai uku idan ya tashi karfe uku ya hada azab da azab yayi saboda haka wannan shine lokaci na farko azab da azab shine wannan wato akimi salata ne da yake jin na biyu ila ga takin laili zuwa lokacin da dare ya fara duhu shine ga takin laili wato zuwa lokacin da dare ya fara duhu kamar da malamai da yawa suka faɗa akan wannan wato magana shine ila ga takin laili ita ma magariba da isha kana da yin kokari ya hada su domin lokacin su karshen lokacin azan shi ne farkon lokacin la'azan kamar da mai alari ya ta kawo wannan lokutan ya ware da garin da koma kan karshen lokacin azan shi ne farkon lokacin la'azan sannan wato a magrib da ya zuwa ta wa gani ne yan biyu kana iya hada su kai da akhiri ko da dare duk da malamai suna cewa farkon lokacin ita magariba ba da lokaci ne yarwa da an gaba ta mafi fadalan lokacin da ana idan da sallah kawai ya tafi domin da bayan akwai lokaci akwai daruri domin an idan da sallah daga lokacin daruri ya shiga ita magaruba an gaba ba ta da fafadan lokaci to yaushe ne karshen lokacin la'azar shine thuluthul laylil awwal idan ka dauki dare yanzu yana farawa daga wato karfe 6 da minti 10 ko sha biyar ko abin da ya kama da wannan rana ta bai to mu dauka shida alfiji yana kullowa biyar to mu dauka haka to awoyin za ka lissa ba sai ka raba shi gida biyu ko gida uku kai kaga yanzu banda shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kana da awa shida to sai ka hada da ɗaya awa biyar kai awa goma sha ɗaya sai ka raba ta uku to lokacin da ya ba ku dauka ma awa da biyu mun raba gida ku ya ba ku awa awa shida awa huda a ƙara awa shida kaga ya zama goma to wato karfe goma shi ne karshen lokacin sallar wato jari ai karfe goma daga nan wato in lokaci ya canza shi ne za ka ya koma kamar sha biyu da minti goma ko sha biyu da abin da ya kamata haka to daga wannan lokacin da za ka yi bacci ka tashi ka tashi da sallah duran da kiyabu ne duk da cewa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah al-Harani yana cewa a'a idan wato maganar lokaci ne yana zuwa hannisul layli to kaga shi a gurin sa sai a raba biyu raba shi biyu zai wannan hawa shi da sai karba da shi shida ga shida kaga shi to shi zuwa karfe 12 ne karshen lokacin azan a fitari daga nan kuma ka shiga zaruri kana shiga nan ka shiga zaruri shi za ku ji an ce maka ba ta da yawa suna ji yawon laili saboda kwanciya ke da wuri da ya tashi karfe ne zai zalla shi kenan yana tashi karfe ne domin karfe ta biyu mu ne zuba mu dauke ta komai ba a gurin magabata dare ne amma wani gurin dare za ka a lokacin aka fara soya indomi ba karfe ta biyu samari ne sun kai guda goma duk alayi suke a lokacin suke bukata a wani to shi ne Allah mun cikin sarki yake wato ila ka kakin layi kaga lokacin salloli biyar sun fita ko da kai ko Qur'an al-Fajr da kuma sallar azba ba dan ka ce me yasa aka kira da Qur'an saboda an fi karanta Qur'ani a wannan sallar ita ake so a karanta sai da Allah ya kara masa yadda ya ga zai yana karanta suratul Yusuf da suratul Hajj a sallar azba yusuf da hajji kaga suratul yusuf ya hadu da alqur'ani ya zai dabi lozi na da suratul hajji haka yake karanta zai wahala a area ku idan kana karanta suratul hajji da suratul yusuf a rika samu sai dai mutum da wanda yake zuwa sallah ba da wahala a jiyo ba samu sallah ba da wahala amma ba ka kiyaye in ka san ba ka da zaɓin murya sai muka alaƙar kai da don ba ka kaje da mutane za ka yi Allah yawwa ko za akwai yanayin karatu misali akwai ta mutumin da zai zo yana karatu ba ya gaje da mutane saboda yana yi ne ka annahu yufassiru alquran za ka yi da yake biya ko ba ka jin larabci za ka ga sanar da ya dauko kana fahimtar wasu abubuwa amma wani da ya zo yana za ka alkurani kamar wanda ya taɓa ba ku misali tajiri a yake ne da karawi ko tajiri ne ya ji na sallan yana yi wani yanzu ya rasa wa saboda mutane suna ta baki ya ce ma ya sallama kowa ya sani ka wannan kawai karatun da yake je za ka yi yake da shi nan wallahi kuma mutane da yawa wasu da ba zama su karkai ba kai yin wani abubuwa zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sawta al-hasan yajidul qur'ana husnan haka annabi ya faɗa kyakkyawan sauti yana ƙara wa qur'ani kyau kuma ya ce ga gidan ku kawo da alqur'ani da wato da sautin cika lokacin da rana ya ga wani gaskiya da bajiran da ana cewa zazan murya ce da jibe ke waka sai ta ce ina ma qur'ani kake biya sai dai na waka ya koma biya qur'ani kaga abin da za a ga ma kan yanzu da sun huta sai ina ma qur'ani za ga wani yana da da sauti yana iya yin murya kowa bai wanda Allah ya ba da kama da yake koma kan iya yin murya da dire a Muhammad Siddiqul Bangawi mutane amma ba muryar ma za ko ta kaza ko ta kaza ba ka da wani abu da san jiji ko da biya to shine wa Qur'an al-Fajr ana so a biya Qur'ani a sallar asuba domin raka a biye kawai a biya al-Qur'ani sosai yadda kowa zai ji lallai a biya al-Qur'ani ya Allah ya ce inna Qur'an al-Fajr lallai ta sallar asuba kana mashhudan da kaga sai a bar halitta shine mashhudan Abu Hurairah Allah ya kara masa ya yana da hadisi da yake cewa wato fadlu salatil jami'a ala salatil wahidi 25 daraja wannan sallah a cikin jama'a da kuma wanda yayi wato a cikin yana wanda yayi a cikin jama'a yana daraja wato guda 25 daraja kuma Allah ne zan fadin ta farko da ta biyu to saboda haka duk wanda ya sallah a cikin jama'a to sannan sai ya wajen jami'u malaikatul layli wa malaikatul nahari bi salatil fajr kun san almalaikatu yata'aqabu haka annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ya canjin lokaci ciki yata'aqabu da fikum malaikatu bil layli wa malaikatu bil nahari wa yajma'una fi salati subhi wa fi salati al-asr canji ake ya kamar da wato ma'aikatan ke canji a ma'aikatan lafiya a asibiti wannan idan ya rufe wanda ya kamar haka malaiku ke canji dangane da wato karɓar ayyuka na bayi wasu za su zo in suka zo da asuba da asuba da sallar la'asar shi ne lokacin wato canjin to suna haɗuwa ne gaba ɗaya mala'iku a lokacin sallar asuba shi za a yanki inda qur'an al-majid kana masuda sallar asuba sallar wajibi ce akan mala'iku ba wajibi ne su ba ce su sallah ba amma sallar asuba suna zuwa duk mala kowane mala'iku wannan ke mafiya daraja suna halartar sallar asuba shi ta Allah ya ce kana masuda lalle sallah azuba malaiku suna halarta ta to kaga abin da yake ne kuma idan suka koma kare da annabi ne da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa idan malaiku suka koma zuwa gurin ubangiji mana hukuncin sarki wanda suka kwana su ne za su koma zuwa ga Allah mana hukuncin sarki sai Allah ya ce da su alhali ya san halin da bayi suke ciki sai ce kai ba da rasu ga ibadi yaya kuka babbayi ba saboda haka je malaiku ce a kai na hu ba hu bi sallura wajaratnahu wa hum yusallun domin sun zo da azar kuna sallah sannan sun bar ku lokacin sallar azba kuma kuna sallah idan ba ka gurin za a je ba ka nan kai sallah karfe 8 na safe ba ka nan lokacin da aka ba da jira banda ke shi da ga duk wanda ya damu da sallah lokacin da ya yi jin sallah za ka ya shiga damuwa shi kadai idan ya yi jin da shi kadai kawai damuwa ya shiga a daidai wannan lokacin ba ni fada ba da wani kazo gure shi ba saboda wannan damuwar shi za ka ce magabata ka abai idan mutum ya rasa sallah azuba har hawa da shi ce tabu unguwar da za su samu sai mutum ya yi tafiya da kakkiya ya je gurin da ya san za a samu musamman yanzu kana biyo sautin karatun ko ka san masallacin da wato suke jinkiri wa jinkar Allah sai ka tafi nan domin ka samu alkhairi kuma musamman ranar juma'a su kuma hadisi ya tabbata cewa mala'ikun ba na musamman ne ke halartar sallar juma'a za a ga in mutum ma yana nufin sallah to baya ya ga nufin sallah azuba kai baya ya ga nufin ta ranar juma'a daren juma'a da kuma ranar gaba ɗaya kaga sai a juma'a alamin da juma'a kar ya sake nufin sallah a wannan lokacin to ne shi ne inda qur'anul fajri kana masuda lallai sallah azwa ta kasance aika taduhu malaikatul layli wa malaikatul nahar malaikun dare da yi gaba da yake haduwa a wannan lokacin sai Allah ya ce ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wa lokacin Allah madaukakin sarki yake wa minan layl daga wani yanki na dare kuma matahajjudi karka yin tahajjud dama tahajjud shine kokari amma abin da ake kira tahajjud a wato a wajen malamai um, malamai islahi malaman fiqh shine mutum yayi bacci ya tashi shine tahajjud qiyamul layl shi ma ayi bacci a tashi tarawih kuma shine ayi biyu a huta a can kuma da ba barbarci ne haka aka ce an ce barbarci ne dan ba larabci ne shine a can to saboda haka amma gaba daya wato ba da wuce dukkan da ana kiran su sallar jama'a hausa to amma bambancin su shine kawai wanda ya bacci ya tashi to yayi qiyamul layl ko tahajjud to Allah yake ka samu wani yanki na dai fa ta'addadi karka yin tahajjud wallahi alazim kamar yadda Sheikh Usman Dambodi yake faɗa duk wanda yake zuwa Allah ya kawo masa sauki a abubuwa to ya dage ya rike kiyamul layl kuma kiyamul layl nan kar ka matsa wa kanka kai yadda za ka iya idan hadiji ne kai kai ba abu matsawa misali domin ka dau lokaci kana karka samu awa ɗaya ko da rabi kana ɗan yi amma ba hadiji bane kai ko hadijin ne idan ya gaba zai iya ba wata kila yana da wurin sa na rana ya dauki tsarin da zai rike misali a cikin da kullowa biya kai baccin tunda bacci yake so kai azhabul gadi to sai kai baccin ka tashi karfe hudu da rabi ko ko hudu awa daya zaka ji bacci musamman yanzu da zai lauka dai a daidai yanzu ne ba za ka mutum ya farka bacci ya ji daga yanzu za a ba kuma za a dau lokaci shi da wanda yake da dabara a wannan lokacin ko yake ya mun laifin ba sai ya koya sha biyu ba zai kwanciya domin shi zai je ka da ka kwanta za ka ji in ko bai za a zama ka rika daji fitsari kenan domin ruwan da ka sha za ka zai da zai da damu domin babu daji ballan da ruwan ya ba gare shi sai ka kana da daji fitsari to kana da dabara sai ka bari karfe hudu ka sa alal za ka kaka ba idan kai kwana uku hudu biyar to zai ko ba alal za ka dai lokacin da yake ba sai ke kaji idan mutum ya saba ko shafari da wuce kamar lokacin kafar da uzurin da kawai mai da shi lokaci in sha Allah ta'ala za ka ga an sa ka a cikin masu kiyamu da yi sannan kuma za ga abubuwan ka da ta budewa ka rika wanda ya ba wallahi wannan kiyamu da yi ko da ba ka roƙon Allah ka tashi kawai da yi a wata hajji a daidai lokacin fatiha da ku tabbi su wala fi kala'ala fatiha da kuriya wannan kaji kai sai ya kai zallaba sannan fatiha idan ka gani saura minti 30 kenan sannan kai fatiha da kulhu Allahu da falaki da nas idan ka yi addu'o'i da Annabi ne a bayan wato kamuwa da gurbu ne kai wanda yake yana da cikin sirrin mutum da aka koyar ka daga hannun ka roki Allah yau in kai gobe ka huta ko kan kai yau bayan kwana biyu ka kuma yin wannan ba ina nufin sallar bai ita addu'a zau da haka kana yi kana daga hannu ka roki Allah abin da kake bukata sannan su ce da kanka ba da jima ran da ga wa Allah bukatun ka to idan kana yi wannan za ka gani abubuwan da baka roka ba ba suna gani da sai tare da ya aka haka wannan jawabu ne ne dama irin ya abin da dan bodi yake ba da yake mutum yake zama mutum da kwarai shine ya rike jawabin da yake sannan ya rika bibiyar karkaratu alkurani da ma'anarsa kamar yadda muke yanzu muna kokarin sanin wannan yace abu na uku kuma mujaladatul salihin zama da mutanen bayan shi za ka zama mutumin kirki in dai karka abubuwan ukun nan kiyamun laili karatu alkurani da kokarin sanin ma'anarsa da na abu na uku zama da mutanen kirki to yana sa ka zama mutumin kirki kenan sai ka ka samu da karka yadda ya kamata to shi ne Allah yake fata hajjar bi la ilaha illa karka da hajji la ilaha illa wajibi ne a gare ka haka wato malamin take annaba ayi da zo salamu shi wajibi ne ya mu dai saboda Allah ya yi wa mujaddi qul layla illa qalila nisbahu aw yanqus min wa qalila aw jil alayhi wa rajil alqur'ana tartila shine wato malamin take ya na bi na dallaka ba za a ce wajibi ba domin lokacin da aka yi misali da shi an ga ya bar abu da yake wajibi har Allah annabi alaihi salatu wasalam Allah Allah yake ji mai badan da kauli da danya kun bi wannan hadisi a zuwa rubul marja cewa ga gidan guda biyar zaka yi amma ranar hamsin za a baka kuma ba a kai da zaki a gaba da haka Allah ya gaya wa annabi alaihi salatu wasalam bi da kura annabi huta ya gaya ba wannan kalma to saboda haka sai ka ce kaga ba za a ce wajibi ba na bila kawai dai wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila Allah yake Annabi Ibrahim mun baji Ishaq da Yaqub nazila da Nabi shine nazila mun baji wayannan dadi kaga ai ko shine ba karewa za ku wuce daga bana ai ko shine amma shi ba dadi to saboda haka nazila shine ziyada kallolin da zaka yi shine wannan wayannan da kake yi wato sunan rawaji sunan sunawaji raka hudu kafin azhar hudu bayan azhar ko hudu kafin azhar biyu bayan azhar shida sannan sai a zo hadisin da ya nuna kuma hadisin muslim cewa duk wanda yake yayin sallah raka hudu kafin la'azar Allah zai ji kansa Allah zai ji kansa kafin shi shi ne wasu ba da suka ce ba za a sa ki alayin sunan ne rawatib ba yana zama mai zaman kansa ita wannan nafila wasu kuma suka ce an baka sa wasu hudun ba sai a ce biyu kafin la'azar takwas kenan sannan kuma biyu wato bayan sallar maghrib goma sannan kuma biyu bayan sallar isha wasu kuma kace ba biyu bayan sallar isha ba biyun da za ka yi kafin a tsare da maghrib saboda haka kaga akwai lissafa da zaba da kai amma ko ne akwai hadisi um buhari akwai hadisi daban-daban da suka kawo ko ne ka ji ayi yayi kaga idan kana yin jiya da haka ba ka huta jaji sa biyu annabi alaihi salatu wasallam wanda yake yana da ajabi rawatib Allah madaukakin sarki zai gina maka wani farfadiya a aljanna wani kaje gida za a gina maka aljanna in dai kana wannan rakoyin jabi hadda wala ba ta ciki salatu duha banda ita zaman kan da kake ita kuma da zuwa yi salatu duha khairun min ad-dunya wa ma fiha ta bu duniya da wuce yake cikin ta sallar da aka bawa tsofaffi kuma sallah ce ita ba mai tsariya idan ka rike da za ka rika gana uwan ka kuma suna ci gaba ka rike abin da za ka iya bibi kawai wajen gida da karfe bakwai har zuwa jari da rabi lokacin wani hali da rana ta buɗe shi da rabi ba duk lokacin wani hali ko karfe bakwai misali a ɗauke shi da fadin sa saboda haka duk lokacin wani hali in bibi kake so kai kawai ka ɗauke ba a so ka yau kai takwas ba za kuma yi waje bayan wata takwas a in bibi ake an fito a habbu da amani min Allah adwamuhu wa in kalla ko adwamuha wa in kalla hadisin da na aisha shi ne abin da Allah ya fi kaura shi ne aikin da za ka rika yi kullum aikin da za ka samu consistency ba wanda za a yau gobe a ciki ba yau ya yi gobe ya yi kullum yana an Allah ya karɓi rayuwarsa idan ba shi da lafiya sai annabi Ali za su salama yake za a ce wa malaiku ci gaba da rubuta ba da ba mata ba ba biza wanda ya bai ci ubangiji za ka ba shi da lafiya kawai ba je da yi in dai ba shi da lafiya babu da kanka kuwa yace a ga ana za ku yana kaza ko azu wannan bula ne karka yi takura Allah wanda kuke sarki zai sa a baka ladan sai da kike aran ku wajin ki to da haka wannan shi ne abin da malamin suke fada da dajin duniya bila dalal kuma kiyamun laifi yana cikin da'abun salihai kamar yadda muka bana a baya tabi'a ce da tarbiyya ta magarta mara da ta bai kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai abdullahi da umar yace dan umar mutumin kirki ne ba nan wato ina ma a jera sallar dare yana yi ya rera Abdullahi Umar yace daga ranar bai kara baki ba da garin da Annabi Alaihi Salatu Wasallam ya je ma bakara zuwa ya ga ana kokarin jan sa wuta Annabi da zai yi ina Annabi Alaihi Salatu Wasallam ya ce sallar da kake kabila kaga Allah ya rike shi da alkhairi daga ranar har Abdullahi da Umar ya koma zuwa ga Allah ya ce kara baki biyani lailo wannan fa mabiya yau jira ga da tijai da mutum da yake kadewa za ga wani daga karfe yake yaje da mutum su suna yi mu din da muke neman duniya mu ne ba ba mun fi kowa zan duniya kuma ba ba ya mu ne don ba duniya da ko kai kai ya mu ne Allah za ka jawa ba duk abin da ka za a gaba to za ka jawa ba yadda Allah zai shige ma gaba ka musamman da yanzu Allah ba mu jawa ni kokari ma ba ma yi mu koya idan kana da yawan bacci kamar da abu dadi sai ka bari ka rika daukan kanje misali karfe 4 zuwa 4 da rabi ka ba wa kanka rabu awa ba kai da kawai sai wurin ka wannan lokacin ana da ana da zai ka kara da ka kara zai ga zaka iya kara ya koma awa daya ballan kana ji ka da wannan dabi'a ka koyi yadda Allah ne da Allah sallallahu alaihi wasallam kamar lokacin da yake azumi shine bayan kai wannan ka daura kana istighfar kuma wabil al'ari hum yastajirun wannan kaga wanda yake da rabon hawa ba shi ne magana ba ko da yake shi ma din zai iya idan wannan karatun da muka faɗa zai sai ya dawo ya tafi da kawai sai yake ba ya zauna akan tabarmar sa ko da duba zaira astagfirullah wa atubu ilayhi astagfirullah wa atubu Allahumma anta rabbi a hankali ba zuwa ga kirin ba kawai tasirin kalmomin ake zuwa gare ka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ila ajiyar istighfar kai da istighfar kana yin wannan kana yi da an kirawo sallah al-fajr ka tashi kai sallah raka'a biyu da al-fajr ya gudu kai kai sallah raka'a biyu ka bi tsarin hadisin da za ya ko hadisin Abu Hurairah ko kai fatiha da Allah ko fatiha da kuliya fatiha da kuliya kul wallahu ahad yau kai wannan gobe ka dan da wannan ana yin wannan kuma bayan ka yi sallah ko kuma ka ji ka jingina a tan tsoro akan wato an yi da dama mun ji dai ka tashi daga babban sallah haka annabi yake kullum kana gaba an yi an sai addu'a Allahumma wato um da yake ya wannan addu'a kafin ka fara cikin layi to kan du'a Allah wala haula wala quwwata illa billah Allahumma ja'al fi qalbi nura ka dauko wannan kadiri Bidiyo su ba da suna magana cewa yin tare ne lokacin fita sallah ko da suke yin tare eh amma ne da yawan malamai suna kawo su cewa za a fita sallar da yake su wai ta suna cewa ba iya wannan lokacin ake yin wannan addu'ar ba Allahumma ja'al bi qalbi nuran wa bi kaza wa bi kaza zuwa kanta suna ganin wai ba dole ji ne lokacin ba wanda ka ji yayin tsari ba hadisin yake tabawa ba lokacin yake magana a kai yawa lokacin yake magana cewa ba al-istiqlalin da da iya lokacin ba amma hadisi ya hadisi ne na bukari ba ba ji yake magana a kai ba wannan ji ne to dole Allah kiyamul layl tana taimakawa sai dai gaba da Allah ya azurta mu da yinta to wannan shine to shine Allah ba kokin zargi yake ata ayyaba aka rabbuka idan wato kaje a wannan da kallo ana sa ran ana sa ran Allah ba kokin zargi zai taje ka makaman wato a wani matsayi ba abudan abin yau idan Allah ne ya zo tana yana yin wannan kiyamul layl to Allah zai taje shi a wani matsayi abin yau shine malamin kace da yawa malamin kace shine al-jabaatul uzba wannan ce to da kuka ji a cikin lulu wal marja ce to da zai zo yi to shine al-jabaatul uzba shine babban matsayi da kowane annabi yana zuwa Allah ya kai shi wannan matsayi to shine annabi ne zai zo Allah ya ce duk wanda ya dalla ya roka mun wannan addu'a cewa Allah ya bani wannan matsayi to Allah madaukakin sarki annabi ne zai zo Allah ya ce Allah lahu tafa'al shi tura ya tabbata a kansa shine bayan kiran sallah ibn qayyim al-jawzi askiya al-wazir sayyid ne kalmi sayyid littafin da ke kyau dan gane da azkar ya kawo yake da rabar kiran sallah abubuwa ne kamar haka abu na farko yace shine da ana kiran sallah ka auka ayya ala sala ayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah a wannan kurara amma sauran da abu da ya fara ka fara sai kenan sannan abu na biyu yace ana gama haka a nan da yake sana abu da uku sai karanta Allahumma rabba hadi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده sannan abu na hudu wato sai da addu'a addu'a akwai ta hudun da ke zuwa tudu rabitu billahi rabban wa bil islami dina take ji ta hudu ta biyar kuma sai ka roƙa wa kanka ibn qayyim ne in ka rike wannan ba da wahala daga abubuwan ka ba za ka biya kuma haka ne duk wannan ba wuraren da an faɗi da sai gari ka rike kan ma an faɗa ka rike sai ka kewaye duka wuraren to shi ne Allah mara kuke sarki yake Allah ne ya zo sallallahu alaihi duk to shi ne Allah mara ba da da'awati tamma wa salatu al-qa'ima ali muhammadin lil wasila wal fadila kaji ka roƙa ba ya Allah gabawa annabi muhammad al wasila wal fadila wa ba'athu maqaman ma'budan alladhi wa'ata Allah ka gaje shi a wannan matsayi da kai alƙawari zaka gaje wani bawa to shi ne wato a zahiri ba a tsaka rabbuka maqaman ma'budan a kaga ubangiji kamar da Allah da ba zai bala tabbas ke lalle Allah zai tafi ka a wannan matsayi babu wanda ya tantance da matsayin shi to shine kuma haka zai annabawa biyar da manzanni za a zo a tambaya a ranar alkiyama wurin gaba ɗaya su wurin azumi da rusuli sai annabi Adam in kana so ka rike hadisi gaba da rubuce wace wurin azumi ne gaba ɗayan su da ba su hudu sai annabi Adam ko biyar guda biyar to duka su wurin azumi da rusuli su din za a je a tambaya kowanne yake ba zai iya ba a zo gurin annaba ne da su tana biki ana la ana la ana la idan ba ni gaba ko wani wani mutum da yake sujada haji Allah yaji tago kan ka irba ra'aka wa tantu'ala wa ta'ti jabba haka za a ga annaba ne salatu wassalam saboda haka shine maqaban ma'budan kai to in dai za ka roƙa annaba ne salatu wassalam wannan kai ma aljanna ta tabbata a gare ka to shine a zani wa aka rabbuka maqaban mahmuda sai Allah yake da ga lokacin ya ce وقل رب أرني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا Allah yake wa ko rabbi adkalni mudkhala sidqin annabi alayhi salatu wasalam yana cewa Allah yake maka kace rabbi adkalni mudkhala sidqin ya ubangiji ka shigar da ni mashiga ta gaskiya wa akhrijni mukhraja sidqin sannan kuma ka fitar da ni wato wato zuwa mukhraja sirkin zuwa ga mafita wanda take ta gaskiya ita ba waja'alni min ladunka ya ubangiji ka sanya min da gare ka sultana gaban wani karfi nadiran wanda yake je adaba mu ya fela kai imam ahmad yana da ruwaya daga abdullahi ibn abbas cewa Allah ne zai islam ya kasance a makka sannan sai aka umarce shi da yin hijira zuwa madina to sai Allah ya saukar da wannan aya yana jin zuwa amma umarni ku jira annabi ya kaga annabi ji to ya ubangiji wa rabbi ajidanni mu da kala shirki kamar da kaka da yake fada wato Allah mu ku sarki ka shigar da ni mace za ta gaskiya ita ce madina wa akhrijni mukhraj shirki ka kuma fitar da ni daga mafita wanda take ta gaskiya ita ce makka ita ma gurin da za a fitar da ni ne na gaskiya saboda haka mukhraj shirki ne to shine yace amma duk da haka ya ubangiji waje anni Allah madaukakin sarki ka sanya mu min ladunka da gare ka sultana ka ba ni sultan ne sultan shine wani karfi da zankarwa nasira wanda za ta haɗa zamu wajen yin da'awa ta shi ne ba da yake cewa abin da ake magana a nan shine wato yanzu yana da bulala da mulki bulala mulki aka imamu kata da ya tsada cewa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wato alima Allah ta kada lahu bi hadha al-amr illa bi sultan annabi alaihi wasallam ya san cewa ba shi da damar yin zartar da wasu abubuwa duk da ayin da yake karantowa da hadisi sai yana da mutum wato gula da hannunsa wanda za a iya hora wasu idan sun yi ba daidai ba domin annaba alaihi salatu wasalam yana faɗa a hadisi ingantacce inna allaha la yazau bil sultani ma la yazau bil qur'an Allah yana zartar da wasu al'amura ta hanyar wato ta hanyar shugaba jagora irin abin da wato ba iya zartarwa ta hanyar qur'ani da hadisi misali zan bayar iya abubuwan da muka sani wani irin wa'azi ne bai ba kan ataba lokacin da ake kiwon mata amma da aka zo wani wani wani wani gwamna ya zo ya soke hawa babban din gaba daya ba zai zama ka Allah ka jira bilan ba to inda wa'azi za a je sai a shekara arba'in ana yi amma rana ɗaya gwamna yake ba ma daukan matan ba ba abin da ba ba wanda mutu dan uwan ka ne kan karo an yi wata biyu gaba ɗaya da wannan dokar gaba ɗaya kowa kuma ya daina to shine inna laha la yaj'u bil sultani ma la yaj'u bil qur'an Allah yana zartar da wata abubuwa ta hanyar shugaba irin abin da ba qur'ani da hadisi ba ta iya yi shi yasa shugaba musulmi yake koyaya duk lalacewar sa ya fi dama dama akan aure domin akwai abin da duk lalacewar sa ya zan cewa wannan abin kaza ne to sai ga zai yi tsaron komai a kansa to shine inna la ilaha illa yaj'u bil sultani ma la yaj'u bil qur'an to shi ne abin da malamai suke faɗa shi ne abin da Allah ya ba shi damar zartar da wasu abubuwa shi ne waje an yi da nuka sandanar da tsira ya ubangiji ka sanya mu wani ƙarfi da gare ka da tsira wanda zai agaza mu dangane da zartar da abubuwa sai Allah ya ce وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Allah mu da sarki yace ka ce wa qul ja al haqq ka ga abu da lalle gaskiya ta zo wanda haka albadi sannan kuma wato kariya ta kare shine wanda haka albadi kariya ta kare gaba ɗaya da ba mu da yanzu kamar da Allah yake balla kadibu bil haqqi ala albadi ala albadi fa yadbahu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun saboda haka me yasa wato wannan aya ta sauka ta ce lokacin da annabi ne da rasul Allah ya yi masa umarta lokacin da ya tashi shiga maka ya tada guba ka guda 360 a cikin Ka'aba gaba ɗayan su bauta muka ake ko ne da sunansa to shine wato Imam Bukhari ya kawo hadisi daga daga wato Abdullahi da Mas'ud yace annabi ne da rasul Allah ya shiga maka a daidai lokacin akwai wato guba ka guda 360 wajale aluha bi audi biyadi akwai kwajiri a hannun da sai rika dogoro duk gokin da yake kan zai zo zai zo sai ce wa kai ja alhaqu wa zaaka alwadi illa alwadi la kana zabuka su wanda ya ba ko sai ya faɗi wannan aya ja alhaqu wa zaaka alwadi gaskiya na zo ƙarya ta tsari illa alwadi da lalle ita ƙarya kana zabuka ta kasance a bakarewa lalatacciya ce ba inda za ta je to haka annabi ya gaba yana dunguro min yana bana kun ja ala ja ala ko da haka alwadi inna alwadi la kana zahuka to shi ne Allah ba da sarki yake na
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Allah ya ce wa nunzilu min alquran muna saukarwa daga alqurani kada wani ya fahimci wannan nun kai da bidiya ce sai dauka wasu ayoyi ne suke wannan aikin da za a saboda haka mun ce bayaniya bayani da ke ba wai wani bangare bane ba za mu ji ayar da take wa nunzilu min alqurani muna saukarwa a cikin alqurani ma huwa jibawu da abin da yake waraka ne wa rahmatin sannan kuma rahama ne للمؤمنين كمؤمنين كما يأتي والبنجري با وانت آيات لا تقاو بلا جدا أكي كيرانسو آيات الشفاء تجربة سوى الآن أمبت أن أمبتوا أن أجفاء بس أما دقهم قرآني جماعة إيه زورة أنا إذا أبو ذر بلا lokacin da aka yi tafiya aka sauka a wani gari wato aka nemi agani na garin suka ci agazawa amma guda masu tsaron ɗan garin ko rufi suka zo suka nema ga jiji sai kun biya shi in za ku biya ka ce sun yi da kana da fadiya a ga ba da biya ya jiji ba ko tana jiji ba da shi a ya jiji ba zai iya duro su mun ga fadan su wa aure karatu a sura ta yi saboda haka sure wannan aya sannan wa yake sura qauli mu'mini wa jiba'u libazi sura sai wace qul huwa lil ladina amanu hudan wa jiba da wani zai wace wai da ba zai ba wai sai wace saura guda daya wancan karan ma da ba ta yi shi da wani wanda ba da musaddi ya bara amma yanzu kuma wancan da shi ba su bantino ba to da haka wannan ayoyi ne nake ba ta girwa in ka toba a ruwa ana sa ran Allah ya da wannan ruwan da take zawo mutum za a warke musamman ga wanda yake da takawa yayi addu'a yawwa yake da kikkiawar ikhlasi da kikkiawar niyya ba kowa ne yake da wannan bakin ba to saboda haka ma huwa zuba banda nan duk ayar da ka sani ta biya a a cikin ruwa ta karanta ko aka yi amma ana kawo wannan ne saboda albarkar abubuwan da Allah ya faɗa a cikin shi za a yi kiran su a ake kiran su ayati ke ba ayoyin waraka amma duk Qur'ani gaba ɗaya zauraka ne domin a ki bawo ba a zuba ne da Al-Qur'ani ko suna ya Al-Qur'ani guda ne ba ta faɗa sunan Qur'ani suna sunayen Qur'ani guda ne na hudu da ne da ne fara ne na azzikir daya الفرقان فيه الكتاب أبو نعم التنزيل هدو الحق آه. أي أقول من جسد كان يسوف على السورة أه. أرى أنا بيلي Rai ba faɗa alƙur'an da nan gaba, shi ne na gida kan. To da haka wa'annan, to wa'annan gaba ɗaya, sibobin kuma da yawa, kaga an yi an yi fiye amma da da albarka shi kan da alqur'anin ba mutum ba to da haka duk wayannan da za su tafi gaba daya su fadi su kuma su kokun da yawa bare da imamu jiri mana al-kitab da ulumul qur'an sunayen alqur'ani da karanta a tafsira din gaba kafin kai ni da tafsira da ulumul qur'an za ka ga shi ya kawo ba sunaye biyar ne kawai sauran duk gobi to saboda haka shi qur'ani sai da cikin gobin da waraka ne wa rahmatun sannan kuma rahama ne wannan ba su bane hudan shi ma kaga akwai huda ko saboda haka shi ma wato sifat lil mu'minin ga mu'minai an ce ga mu'minai ne shi ma hawa hawa ne idan kan kana ji alqur'ani bai ma wannan tasirin ba ko shakka babu yana nan sai tilakin da ka samu ne duk ɗinka ta rawa sai tsarin alkur'ani kamar yadda ka san ji ga shi gida ɗaya muke kada zama na kasa ko kuma da azama muke na kama amma ni sunna bibi na kan take fita sai ko da garawa take to kamar haka qur'ani ne wani zai gana da rawa to yana bukatar ne ce ta tsakanin da Allah wanda kake gani amma ko da za ka kar yadda kaza a gaban sa ake karatu za ka yi shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana nan wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin ba abin da alqur'ani yake dada wa illa kadara in ba a fara ba da jajiwa don ba da yadda jiwa shine wa la yazidu zalimin illa kadara shi ka ba ga alqur'ani yake shi da Allah ya bada wa idza ma unzila suratu wa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan وهم يستوجرون وأما الذين كفروا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وماتوا وهم كافرون yanzu da haka wannan shine matakan da malamin ke kawo sannan kuma yace kamar da muka biya wa wannan jilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin yana yake wala yajidu zalimin illa fatara ba abu da yake aka dadawa a zalimai wannan baya amfani da su komai in ba tadewa ba da azara sai Allah yake وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ
Allah madaukakin sarki yake wa idza al'amna 'ala al-insan idan muka yi ni'ima wato dangane da mutum dan adam a araba sai ka ga yana kauda kai wa na ahli janibi ya tsara nisa ne tsara bayani ne akan a araba sai ka ga ya tsara nisa shi da wasu ma da suke ce ashe wani lokacin ba rashin yin ni'ima ga wasu bayi shi kansa wannan ni'ima ne Allah ya ci baka kudi ni ba ne wani domin ya ba shi ta duniya ne gaba dora ba rashin lafiya shi ma ne ba ne domin ba wani mara lafiya za ka ya fi kowa kiran Allah in lafiya da rabu ne kira gaba to sai a dora ba su zai za ka yana ta kiran Allah Allah ya tuba ya kaza ya kaza ya kaza ya kafa yana ta tuba zuwa ga Allah mutum cikin sani to shi Allah ya ce wani za masa hujjaru amma da zarar wani wato kijiyar alkhairi ya gane shi na wannan ni'ima kare mu da zai ga yana yake kauna cewa ubangiji ni ne na roƙa na kuma roƙa ba a yi ba a wai Allah yake complain cewa ya roƙa ya roƙa ya kuma roƙa inna ne zara kulika haruwa idan ba da ujaru da du'a wa idan masa alkhairu da du'a wannan tabi'a ta adam za ga mu kowa complain niman da Allah ya masa baya wadanda amma da an jarrabe shi sau daya sai kuma ya bi kowa surutu ya bi kowa ga jama'a cewa shi kaza kaza kaza kul kullu ya'malu ala shakilati ya Allah barka ce dan ce ce ya mutu kullu ai kullu wahidin minna wa minkum kowanne ɗaya daga cikin mu daga kuma cikin ku ya amalu ala shakilati yana yin aiki ne akan abin da ya fi kwarewa abin da ya fito bangaren sa abin da ke a nan shine za a wani kamar da muka fita wa a baya zuwa ya zauna ya ci karatu awa ɗaya wahala yake wa amma zai zauna yana yi da mutane awa biyu kullum ya amalu a nan shaki da shi zai iya karanta jarida awa uku sai ya karanta da yin zuwa daga farko har ƙarfi amma ba zai iya karanta alƙur'ani jeji ɗaya ba kullum ya amalu a nan shaki da shi zai iya kallon bal a gaban Real Madrid da Manchester kuma a gidan Chelsea da da da da da Arsenal hawa uku ko kuma hawa hudu wallahi zai yi wannan amma ba zai iya zama a gidan sun mutu 30 ba kun kullu ya amalu ala shakile ya amalu ala shakile zai iya zama ya saurari wato a gangi ana ta tura a gidan da tsawon awa biyu amma ba zai iya jin su da kogin da mutu goma ba kullum ya amalu ala tun daga Kano yake ba har Abuja amma a jar kawai yake ji a motar ya kunna a jiki yana tafi amma ba in ba a gaban motar take kana kunna ba zai jilala da shi yanzu dan Allah ya buɗe maka jiki ko wanda wani da yake ga mu yana ga mu akan manya muna tattauna wasu abubuwa babban mutum ne kuma babban ne yana da bukani sai yake ce da muka zo ana ta magana akan wato cin hanci da rangawa da kuma yadda manya suke neman mata yace malam Qur'an ga ba wala yace wallahi tallahi yace kaga Abuja ne yace amma ugalina da zani ban yana yace da kuma wanda suke zuwa babban mutum ne yace mu wallahi azim yace mun magana shi kare wa mata yace arba wannan zamu yace mutum biyu nake ji da yace hadari sai da yace hadari yace mutum biyu nake ji da a iya gani da yace mun jira yace abin da yake ba ta ne wa mata yace tafiya za mu daga Kano zuwa Lagos ko daga Abuja zuwa Lagos amma wanda za su je yaran da ne su kafin abin da ya ji ba gurbin hadda ba wanda idan ka jira za ka ta kai ka kuma kai ne za ka ga musu cewa ai ba gurbin wata ila ga irin tsarin da kake so kai da ni kaza kake so ko fara kake so ko ɗan doguwa ko gajeriya kawai kafin ka je ai ba gurbin yace mal abin da yake bada baban shi yace muna cikin wannan abin da mudu yace amma abin da yake da mun da hankali yanzu malam wanda zai shiga zai hau jirgi ai yana da kabiya kama da yayi goma zuwa ga Allah yace amma wallahi mutum ake da sabon Allah yace bara tsara ma mutane da shi akwai lokacin da wani babba lokacin da wani babba ba ji baba wato mahaifiyar da ta rasu da yace za mu tafi kaga dai zuwa ran yace ba kowai ba zuba da bukin da cewa an je ai mutu bukin din mai yace kaga mala wannan maganar da yake in wannan ne gidan kowa da akwai sai wanda Allah ya ji yace mu tsora wata magana sai muka koma wata yace mu abdani sai ne fara yace haddani Allah ya zo ya zo da haka wannan shi to shi ne Allah madaukakin sarki yake faɗa wannan cewa wato kullu ya amalu ala yaki lafi kowa na yi wato irin abin da ya fi iyawa barabbukuma alamu biman huwa ahda sabila lalle ubangiji ubangijin ku shine alamu mafi gani wanda yake kowa sanin wato wanda yake kan hanya wanda take ta shiriya Allah shi ya san wanda yake kan hanya to kan ta shiriya sai Allah yake ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Allah yake yasalunaka anil ruhi sune ma tambaya dangane da ruhi malamai sun ta magana akan meye ruhu din wasu ba da suka ce ana magana akan mala'ika jibrilu wasu kuma suka ce ana magana akan rai wasu kuma suka ce ana magana akan wani mala'ika wanda fukafukansa dubu saba'in idanunsa guda dubu saba'in shi da wani imamu jibrilu yace magana ƙarya maka mun a gama ta kankanta yace wani mala'ika da ido dubu saba'in zuciya dubu saba'in hannaye dubu saba'in yace ai aka samu wannan saboda haka shine ma tambaya dan gani da rai kulli ru'u min amri rabbi da ya mutu sai a ro wannan ran ko kuma malaika jibrilu ko kuma wato ran da ake magana akai min amri rabbi yana da sha'anin ubangiji na al'amari ne na Allah wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ko da dai ba a ba ku komai ba dangane da ilimi in ba kankani ba duk ilimin ba ko da dan maganin Najeriya ba dan maganin Kano ake kira ka ba to Allah bai ba ku komai da dangane da ilimi ba in ba dan kankani ba shine illa kalila sai Allah yake ولئن كنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كثيرا Allah yake wala in shi ina inda mun ga dama da na zaban da bin nabi au haila ilai da mun tafi da duk abin da muka yi ba wayi zuwa gare ka gaba ɗaya Allah ya tafi shi duka alqur'anin da ya ba wayi ya tafi thumma la tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba za ka taɓa samu wani wanda zai ji dukkan lamarin ka akan wannan abu ya zo ne ba alfarma kuma ubangiji to ya ubangiji abin da aka faɗi na qur'anin da aka baki muna so da Allah ya dawo maka yake babu wani wani wani dukkan lamarin da zai ma haka wanda zai bibi baya ya tambayi ubangiji ya ce ya haka ya haka babu illa rahmatan min rabbik in ba jin kai daga ubangiji ba inna fadlahu kana alayka kabira lalle fadlan ubangiji a kanka tana da yawa irin wannan ayoyi da shi ta nuna wa ba wanda ya ba na bukata a gurin Allah babu za ku ga da yawa abubuwan da ake faɗa ana zo da tsakuwa ne don ayata jiko to saboda haka daga wani abuwa ta ne ruhu kamata ya mutu a nan shi ne darasi domin ita kanta ayar ba mu tsaya wani bayani da ta bayani da sosai ba to muka yi mukai wata gaba kawai ta fi yin zuwa makara da sura amma ne nan za mu tsaya insha Allah ta'ala Allah ya ba mu yi kon kammala ta ta fi yin zuwa za mu tashi wani alura ka ne ro domin shi ne darasi awwal da kuma rari da Allah ya ba mu ladan ta wannan muka yi kuskure Allah ya ɗauke sarki ya yaje ba ina da kowa yi da sura da kyawawa da gobin da ba ka mu duba da kai lafiya Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna da kowa gidi da sunayen da kyawawa iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji da gafara waɗanda suke da rai kuma Allah ya kara musu lafiya ya raba mu da su lafiya اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وقضاه ذاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين